وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidud Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Khulasatul Nurul Yaqin a majalisin mu mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi yau muna uku ga watan Rajab Sha'ban hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2025 wannan kuma shi ne darasinmu na goma a cikin wannan littafi in ba a manta ba za mu tashi kulasatu sanatin ula ma'ana resume takaitawar abinda ya faru a shekara ta farko bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina fi sanatin ula a shekara ta farko ta hijira banar rasulu masjidahu manzon Allah ya gina masallacinsa wa fiha shuri'a al-adhan kuma a wannan shekarar ne aka shar'anta kiran sallah wa fiha asharat yahudul madina al'adawata lil muslimina kuma a wannan shekarar ne yahudawan madina suka bayyana adawa karraga musulmai wa sa'adahum munafiqul madina kuma munafukan madina suka taimaka musu akan wannan adawar faqa'ada ar-rasulu ahdan bainahu wa bainahum fa'aqada ar-rasulu ahdan bainahu wa bainahum sai manzo Allah ya kulla yarjejeniya ta zaman lahiya tsakanin shi da su wa fiha arsala ammahu bi sariyati kuma a wannan shekarar ce ya tura dan uwan ma'aihinsa Hamza da wata runduna ta yaki li'tirad irin li quraish dan saboda a tare wasu fatake na quraishawa da suke dauke da dukiyoyi na kasuwancin quraishawan makka thumma tataba'ati saraya wal ghazawat bayan wannan sai rundunoni aka ci gaba da tura su da kuma yakuka da suka afku hatta balaga adadu sarayahu 47 sariya har sai da ta kai rundunonin da manzon Allah ya tura a wajen yaki a gaba ɗayan rayuwarsa sun kai arba'in da bakwai wa adadu gazawatihi saba'an wa ishirin na gazuwa kuma adadin yaƙinsa yaƙi ashirin da bakwai wa fiha tuwufiya akhur rasul minan radai kuma a wannan shekarar ce ɗan uwan manzon Allah na shayarwa ya rasu fa amara ba'da dafnihi bi rashi qabrihi bil ma sai manzon Allah ya yi umarni da a turbuɗe sa kuma a manzo Allah ya umarni bayan an turbude sa da ayyafa ma kabarin sa ruwa thumma wada'a hajaran alaihi sannan sai ya dora dutsi akan kabarin wa qala sai yace ata'allamu bihi qabra akhi dan in san alama wanda za ta bambanta mini kabarin dan uwana akan sauran wannan shine a takeice darasin da muka yi a satin da ya gabata idan kuka lura a wannan shekarar ta farko manya-manyan abubuwan da suka faru shine na farko shine gina masallaci ko to na biyu ha yawwa mai yake da suna shar'ul azan ko yawwa fara kiran sallah na gaba ha fara tura mayaka ko kun gani lokacin da ake madina an taba tura mayaka babu wannan dama ko amma yanzu da aka zo maka da aka zo lokacin da ake maka babu damar a tura don a cikin rauni suke ma amma da aka zo maka ƙarhi yayi kenan sai aka fara tura mayaka to sai abu na na ƙarshe shine farkon jana'iza da aka yi ma'ana farkon jana'iza ta musulunci da aka yi a wannan shekarar aka yi ta mun gani shine rasuwar usman bin bin maz'un ana gani da kyau ko wanda a satin da ya gabata mun ga kaɗan daga cikin labarinsa to za mu tashi kenan sabon darasi a darsun rabi darasi na hudu mala yace as-sanatu thaniya min al-hijra shekara ta biyu ta hijira ghazawatuha yaqi yaqoqin da aka yi a cikin ta ghazwatu qainuqa da kuma bayani akan yaqin qainuqa fi sanati thaniyati min al-hijra a shekara ta biyu ta hijira hadathat ghazwatu waddan shekarar wannan yaƙi na waddan ya abku wa buwat da na buwat wal ushaira da yaƙi na ushaira wa badrunil ula da kuma yaƙin badar na farko don yaƙin badar biyu ce da kai akwai na farko akwai na biyu ana cewa mekir suna badrul sughra ko kuma badrul kubra to karamin shi ba a yi hada ba a ciki wa karkaratul kadr kuma a wannan shekarar ce aka yi yaƙi na karkaratul kadr walam ya kafin jami'i harbun amma dukkanin wa'annan yaƙoƙin da aka gai babu wanda aka yi fada aka kashe wani وفيها حدثت غزوة بدر الكبرى كما أولا شكرا ديكي تهركو تهجرة تبيو تهجرة ياكين بدر ببايا أبكو وكينوكا دكما ياكين كينوكا والسويق دكما ياكين سويق ياكين سويق abin da yasa ake ce masa yakin sawiq sawiq shi asalin shi gari ne na alkama shi ake ce ma sawiq a darasin shekaran jiya wajen tauhidi mun yi bayanin shi yaluttu sawiq ne lil hujjaj ko jayyid as-sawiq wani abinci ne da laraba suke kaman gari ko kuma me yake da suna alkama eh ba alkama ba kuskus kamar irin alkama ce wadda za a nike a yi garinta a cakuɗa ta da wasu abubuwa na musamman amma busassa take in za a amfani da ita sai an jiƙa ta da ruwa sai ta kumburo sannan sai a ci to abin da yasa aka samu wannan yakin shine lokacin da aka kai farmaki ga wa'annan mayakan da suka zo yakin madina sai suka ruga wajen gudu sai kasance kaya sun musu nauyi kuma kayan mafi yawanci buhuwan wannan garin ne to sai suka ta zubda wannan buhuwan na garin suna gudu suka ta zubda abinci suna gudu kenan yanzu ta kai ake ba ta abinci ba ko to abinci sai suka zubda shi to shi yasa sai aka samu wannan yakin yakin sawiq sai aka kwashi ke wannan garin duk da suka zubda aka zo da shi a matsayin ganima mala yace wa qainuqa'a qaumun min yahudil madina su qainuqa wasu jama'a ne da suke daga cikin jama'ar yahudawan madina domin yahudawan madina kabila kabila ne akwai banu nadir akwai kai akoban banu qainuqa da sauransu da zamu ganin su kenan su qainuqa wasu mutane wasu mutane daga cikin yahudawan madina azharul adawata lil muslimina da suka bayyana adawa ga musulmai wa kanu ma'ahadur rasul alaihi kuma suka ha'inci alƙawali da suka ma manzon Allah ya je shine da aka yi da su na zaman lahiya asalin wannan yakin shine abinda babban abin da ya jayo shi wata mata ce ta ta je kasuwa ta shiga shagon wani bayahude sayan bukatarta to suna a cikin magana ta kasuwanci ta sayi ta muka mishi kudi za ta juya ashe abokin shi da suke tare ya danne mata zane da ƙasa ma'ana harshen kun san lokacin sahabbai mata zanen su har yana shan ƙasa don suna rufe gaba ɗayan jikinsu zanen su har yana shan ƙasa to sai ta danne mai suna ya danne mata zane tana ja bata sani ba shikenan sai zani ya kwance ta yi zindir a wannan lokacin sai ta hushe da ihu musan ku ba karamin tashi hankali bane a ce an banye ma mace zane kasuwa yan karin magana suka ce da alheri zanin kishiya ya banye ya kwance kasuwa ka san mata karin magana su gaba ɗaya akan kishiyoyi ne wai da alheri zanin kishiya ya kwance kasuwa to ka san ku ba karamin sharri bane tunda har suna so kishiya kishiya wannan abin ya same ta ana gane da kyau ko to shi ne to sai aka yi daidai akwai wani musulmi wani sahabi yana kusa ga shagon yana jin kara sai ya jiyo yana jiyowa sai isko suna ta dariya ga macen nan kasa kwance zindir kawai sai ya shiga cikin gudan ya fara naushin shi sai suka yi aca suka kirawo sauran uwansu yahuda suka tare suka kashe wannan musulmi to a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce to shikenan wasu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shirya mayaka akan aje a fatattake su sai suka shiga cikin ganuwarsu dama suna da ganuwa yahudawa dama duk inda suke suna ganuwa me ake ce ma ganuwa shine alhishin ma'ana gari a kewaye shi gaba daya da babbar dina da katangar karhe wadda mai hawa ba zai iya hawa ba ko ma zai hau da wuya ko da ya haɗu ma da wuya ya iya yin rai don saboda tsawon ginar suka shige a cikin ganoyinsu suka liƙe aka zo aka kewaye ganuwar ba a iya tsallakawa don saboda tsawonta da kuma haɗarin da ke da kwayan an shiga don suna da makamai a ciki aka kewaye sai da aka yi kwanaki satuttuka da yunwa ta kai musu tunda ai dole sai an hito an nemi abinci ko a wannan lokacin sai suka turo da suna son a yi sulhu a ba su dama za su barin garin to a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama yake to ku tafi ku huce daga garin za su biya da dukiyar su aka ce ku ɗauki abin da daidai raƙumin ki raƙumi guda yake ɗauka kowanne raƙumi a ɗora mishi daidai abin da zai iya ɗauka kar a wuce wannan suka kwashe kayan suka bar madina da ƙarshe dai a bisa hanya Allah maɗaukakin sarki ya halaka su gaba ɗaya ba musulmin da ya kashe su Allah ya halaka su gaba ɗaya wanda shi da kenan gano su da arzikin su kuma musulmai suka suka samu ganima fa hasarahum ar-rasul 15 laylatan sai manzo Allah ya kewaye su da aka yi musu shelar yaƙi manzo Allah ya kewaye su kwana goma sha biyar ila an a'jazahum har sai da ya kasar da su ma'ana suka kasa yin haƙuri wa adkhala fi qulubihim ar-ru'ba kuma Allah ya jiwa tsoro a cikin zukatan suna cikin gidaje amma kuma suna makarkata huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma zalamtum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba ana gane da kyau ko shine wannan ayar take bayani fa talabu minhu an yatrukahum wa ya'khudhu amwalahum sai suka nemi manzon Allah da ya kyale su su dauki dukiyoyinsu fa qabila sai manzon Allah ya karba wa taradahum min al-madina ma'a nisa'ihim ya kore su daga madina tare da matansu wa akhadha al-muslimuna amwalahum wa husunahum musulmai suka riki dukiyoyinsu da kuma gidajen nan nasu wa lam tamdi sanatun hatta matu kulluhum shekara bata shude ba har sai da gabaɗin suka mutu akan hanya as'ila tambayoyi mal ghazwatul lati hadathat fi sanati thaniya wa innene ya kukukan da suka faru a shekara ta biyu ghazwatu waddan buwat ushaira badrin al-ula aha qarqaratul kadr go yawa wannan shine kenan man banu qainuqa suwaye banu qainuqa ya qaumun min yahudil madina ko wasu mutanen yahudawan madina ma za amila ma'ahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi da su ya kore su ko ma za talabu minhu in suka nema su tai da dukiya an bar su amma dukiyar bata amfanar musu da komai ba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba wannan shine kenan darasin da zamu doka a wannan gabar shine ikramul islami lil mar'a girmamawa da musulunci yake mamace da darasawar da yake mata ka ji don saboda mace fa aka mi aka yi yaƙi don saboda mace aka koyi al'umma guda don a nuna mun darajar mace a musulunci babu addinin da ya girman mace kamin zakuwar musulunci duk addinan da ke da kwai hatta yahudanci da nasaranci da masu bautar gumaka dukkaninsu mace ba ta da kima na larabawa shi ne yi tsananta shi yasa aka yi aka yi gayin shi amma in ba shi ba hatta sauran addinan mace ba ta daraja mace ba ta daraja ana kashe su ba sa gado sai dai ma a yi su ana gane da kyau ko aure kuma wa suke zaɓe ba auren dole za a yi musu da abubuwa dai ga sunan in mijinta ya mutu za ta yi shekara ba ta yin wanka tana zama a cikin dauɗa kun ba za ta hito ba tana a cikin kaso abinci ma sai an tura mata duk wanda ya ga wanda aka dama za a tura mata to amma da musulunci ya zo ya ba su me ya ba su hurriya ya sanya su a matsayin sarakai ana gani da kyau ko ya sanya su a matsayin gol wanda za a kula da ita ba ta aikin komi sai ne ta zamana a kawo mata ma'ana bakinta cikin gida Allah murmi ce a waman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin su Allah so yake a aje su a rika kula da su ana gani da kyau ko to amma da tura suka zo suka hore musu kunnai yanzu ga sunan kuma sai wahala suke yi ka je ka kasashen turai yadda mata ke gogayya da maza wajen neman me wajen neman abinci ka je ka kasashen gwarawa inda babu addini yanda mata suke su ma ke ci da maza mata su ke ci da maza ana gane da kyau ko to amma mu kuma anan musulunci komi dukiyar mace dole sai ka ne sai ka ciyar da ita kuma in bata baka ba ta da laihin komai a wajen Allah madaukakin sarki ko ƴaƴanta nawa komi kudin ta ba dole bane ta ba iyanta mijin shi yake ne shi yake dole ya bata kuma duk yanda mace take musulunci ya sa wanda zai kula da ita in tana diya ma'aifinta dole ya mi ya kula da ita in ta yi aure mijinta dole ya mi ya kula da ita in mijinta ya mutu diyanta dole mi su kula da ita in an saku in an sake ta babu ma'aifinta dole dan uwanta kananta kowanta ya mi ya kula da ita biyan da mace take musulunci ya mi ya sa wanda zai kula da ita ana gane da kyau ko ya ishi mata alfahari kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum a menene an sanya mini so a cikin duniyar ku salatun ne ko ko abubuwa guda biyu ne ce a ruwaya at-tib wal mar'a an sanya mini son turare a duniya da kuma me da kuma mata manzo Allah yana son ku shi yasa yace duk wanda ya cuce ku shi zai shine muku aboka a ranar ne a ranar alkiyama bayan wannan dan Allah akwai wani inci da ya kamata a ce mata sun nema a cikin alkur'ani babu suratul rijal amma akwai suratul mi akwai suratul nisa'i wannan ba girmamawa bane duka girmamawa ne wannan shine kira innal nisa'u rayahina khuliqna lana wa kulluna nashtahi shammar rayahina ana gane da kyau ko amma in ka gamu da ta kirki kuma ka gamu da me yake da suna muguwa kuma sai ka ce innan nisa'a shayatina khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatina ala gahi da kyau wannan shi da kira Allah ka kara mana hakuri da su bahaushe yace mata dangin shedan ala gahi da kyau to kun ji kun musulunci bai ce muku haka ba ad-darsul khamis darasi na biyar ghazwatu badr al-kubra yakin badr babba ghazwatu badr al-kubra hiya al-furqan yakin badr babba shine mararraba ma'ana tsakanin ƙarya da gaskiya alladhi a'azza Allahu bihi al-islam wanda da shi Allah ya ɗaukaka musulunci wa rafa'a manarahu ya ɗaukaka manararsa ma'ana tutarsa wa tamasa shirka ya toshe shirka wa kharraba arkanahu ya rosa rukunnanta wa sababuha dalilin kuma wannan yakin na Badr babba annar rasul kharaja li ya'tarid li ya'tarid ayran li quraish manzan Allah ya huta don ya tare wasu fatake na ƙuraishawa raji'atin mina sham wanda suka dawo daga sham wa kana ma'ahu 313 rajulan manzan Allah ya huta a tare da shi akwai mutum 313 falamma alimat quraishun bidhalika lokacin da ƙuraishawa suka ji labarin haka ana gane da kyau ko suka ji labarin manzon Allah ya ya tafi ya tare wanda suka zo da arzikinsu da kasuwancinsu da aka hito da su daga sham lokacin da suka san haka arsalat tis'ami'atin wa hamsin rajulan sun tura mutum ɗari tara da hamsin kusan mutum dubu guda kenan lihimayati irihim wa tijaratihim don saboda wannan mutanen su kare mai ke da suna irihim ma'ana wannan fataken nasu da kuma kasuwancin nasu fasara ilaihimur rasulu biman ma'ahu sai manzon Allah ya tahi da wanda suke tare da shi zuwa wannan fataken wa qatalahum qitalan shadidan ya yaƙe su yaƙi mai tsanani wa ayyadallahu almuslimina bil mala'ika kuma Allah ya ƙarfafa musulmai da mala'iku fanhazama almushrikuna sai mushrikai suka me yake da suna suka roshe ko kuma mu ce suka yi rishin galaba wa tabi'ahum almuslimuna musulmai suka bi su yaqtuluna wa ya'suruna suna kashe wasu wasu kuma ana kama su fa qutila min almushrikin 70 rajulan a wannan yakin aka kashe daga cikin mushrikai mutun 70 minhum abu jahl daga cikin su akwai abu jahl an san abu jahl ko fir'aunu hadhihi al-umma wa usira minhum saba'una asiran kuma aka kama mutum saba'in daga ciki wa kutila minal muslimina arba'ata ashara rajulan aka kashe daga cikin musulmai mutum goma sha hudu an ci galaba ko ba a ci galaba ba an kashe musu mutum goma sha hudu su kuma sun kashe mutum nawa saba'in kuma an kawo mutum nawa mutum saba'in ana gane da kyau ko yadda fa abin yake da manzon Allah ya tafi taron wa'annan mutanen wanda suke wanda yake shine shugaban fataken wanda suke dauke da arzikin shine Abu Sufyan da ya ji labarin manzon Allah zai tare su sai ya tura sako zuwa ga mutanen Makka akan cewa ku hito ku kare dukiyarku ga Muhammadu nan da mutanansa sun hito za su tare dukiyarku to a wannan lokacin ne sai su kuma suka tara runduna ta mutum dubu ba hamsin a kan su zo su tare manzon Allah kada ya tare musu ne ya tare musu dukiya to abu sufiyan mutum ne ƙwararre wanda ya san hanya sai ya bi wata hanya wadda su manzon Allah da suka biyo cin musu ba to da ya samu ya tsere shi abu sufiyan da shi da arzikin sai ya tura musu sako akan cewa ni na tsere musu ba za su iya kamo ne ba kenan don haka ku koma ba sai kun zo ba ana gane da kyau ko labari na zo musu sai a su abu jihar suka ce a ai tun da muka hito ana gane da kyau ko to sai an yi abin da za a yi ana gane da kyau ko su gani suke kawai da sun je za su yi gunduwa gunduwa da naman su sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ga ya faru da Hausa suke ce ma mai rabanya sha kashi ana gane da kyau ko mai rabanya sha kashi ban hakuri baya masa sai ya sha shi ana gane da kyau ko to haka aka yi wannan shi ne kenan sai ya zo ya kasance aka gwabza yakin aka hallaka su manya-manyan ƙurishawan wanda suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka su a wannan yakin aka hallaka su su Abu Jahal da sauransu thumma amara ar-rasul bi dafni qatl al-muslimina wal mushrikina sannan sai manzo Allah ya umunni da a turbude wanda aka kashe na musulmai da kuma mushrikai aka yi rami guda mushirkan gaba ɗaya aka zuba su cikin rami guda su kuma musulmai don saboda ƙarancin likafani sai kasance ana yi ma mutum biyu rami a sanya su tare a cikin likafani guda don saboda ƙarancin tufafi ya ce wa raja ilal madina sai manzon Allah ya komo madina walamma ha lokacin da manzon Allah ya kusa madina talaqqathu alwala'idu biddufufi bayi sun tarbe shi da addaf shine mandiri suna bubbugawa yunshidina suna waka tala albadru alaina min saniyatil wada'i sai kasance kenan tala albadru alaina kusan so nawa aka yi ta so biyu lokacin da manzon Allah ya shigo Madina farkon zuwan sa da ya hijira da kuma lokacin da aka dawo daga me daga yakin Badr domin yakin Badr babban nasara ce wadda bayan hijira babu abin da ya kai yakin Badr daraja ga musulmai ana bayan da ke ko domin yakin badar shine ya sanya tsoro a cikin zukatan wa a cikin zukatan mushrikai da makiya addini gashi yaki na farko musulmai sun ci galaba kuma cin galaba mai babbar tazara ana gane da ke ko as'ilatun tambayoyi ma ghazwatu badrin al-kubra menene babban yakin badar wa ma sababuha mai dalilin ta yawwa na'am dalilin take nan dan tantan gashi can ma amilat quraishun ba'da an alimat bidhalika me quraishawa suka yi bayan sun ji labarin manzon Allah ya je ya tarike wannan mutanen yawa sun tura ko mayakan da za su tare shi bima za ayyada Allahu almuslimina fi hadhihi alghazwa da mi Allah ya karfafa musulmai a wannan yakin da mala'iku ko kam adadul qatla min almushrikin wal muslimina nawa ne adadin wanda aka kashe daga cikin musulmai da kafirai aha daga cikin mushrikai mutum 70 ko musulmai ha 14 na bima za amara rasul ba'da zalika mi manzo Allah ya umarni yawa wannan turbudewar da aka masu ma mushrikai nuni ne zuwa ga zuwa ga cewa dan adam koda ba musulmi bane in ya mutu dole ne amin dole ne a turbude shi ko ba musulmi ba ne in ya mutu dole ne a turbude shi sai dai shi musulmi turbude wa shi ta bambanta da ta ne da ta wanda ba musulmi ba idan wani mutum ya mutu a cikin gari aka rasa wa'anda za su turbude sa to gaba ɗin mutanen garin sun shiga a cikin laihi ana gane da kyau ko domin fardun kifaya ne wannan shi ne kenan darasin da za mu ɗoka a wannan gabar shi ne wa man nasru illa min indillah nasara tana a wajen wa kai yanzu a ce mutum 300 da mutum dubu guda ba hamsin da an faɗa maka wa kake tsammanin zai ci nasara wanda suke dubu ce to amma kuma gashi mutum 300 sun mi sun ci galaba kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah da izinin Allah ana gane da kyau ko wannan yana kasancewa ne idan an kyautata zato ga Allah madaukakin sarki komi karantar ku ga makiya in dai har kun kyautata zaton ku ga Allah kuma kuka yi istiqama Allah zai baku me Allah zai baku nasara shi yasa Umar yake cewa inna la nuqatilu an-nasa bi'uddatin wala adad inma nuqatiluhum inma nuqatiluhum bi hadha ad-din yace mu musulmai ba wai dan karhin ba wai da karhin mu bane ko adadin mu muke yakar mutane muna yakar su ne da wannan addini idan muka rike addini to Allah zai mi Allah zai taimake mu ana gaya da kyau kuma mu kyautata zato ga Allah cewa Allah zai ba mu nasara wa ahsini zanna fi maulaka warda bima aulaka yanhalu anka al-bu'sa wal wajala wa in asabaka usrun fantazir faraja fal'usru bil yusri makrunun wa muttasila ka kyauta zato ga ubangijinka duk cikinku tsananin da kake a ciki ce zai kawo maka da da budi nan kusa idan tsanani ya zo maka to ka jira sauki domin tsanani a tare da mu yake inna ma'al usri yusra Allah ka kawo mana sauki a cikin tsananin da muke a ciki kenan dai Allah ke da rabo ba bayu ba addarsu sadis darasi na shidda bu'itha bil haqqi wal adli ma'ana wannan take ne nan zai ba mu wata ƙissa ce matakaiciya ya kai manzon Allah an turo ka dan gaskiya da adalci waqafar rasul fi ghazwati badrin bi qadibin fi yadihi manzon Allah ya tsaya a cikin yakin badr da wata sanda a hannunsa famarra bi sawajibni ghaziya sai manzon Allah ya hadu da wani da ake ce ma sawad wannan suna ban shi ana sanya shi ba kuma sunan sahabi ne mai tarihi sawad a ku sanya shi a cikin dictionary kin ku sawad na sai manzon Allah ya biya a cikin sahu kusa ga sawad bin gaziya wa huwa kharijun min as-saff alhali sawad ya dan hutu daga sahu ana gane da kyau ko fa darabahu bil qadib fi batnihi sai manzon Allah ya bige sa da wannan sandar ga cikinsa ana ga kenan manzo Allah na gyara sahu ne da ya biyo a wajensa shi kuma yayo gaban sahu kamar irin abun nan na abun kana hakan ga to shi kuma bai daidai da mutane ba ko da manzo Allah ya buga sai ya same shi game ga ciki ana ga da kyau ko wa qala lahu sai manzo Allah ya ce masa istaqim ya sawad tsaya da kyau ya kai sawad fa qala sai ya ce auja'tani ya rasulullah ya manzo Allah ka ji mini wa qad bu'itha bil haqqi wal adli kuma an turo ka ne da gaskiya da adalci fa aqidni min nafsika dan haka ka bani dama in rama bugun da kai mini akwai matsala ko fa kashafa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam an batnihi sai manzo Allah ya bude cikin sa wa qala sai ki istaqid ya sawad sawad ka hodi gaskiya ramatu ga cikin nawa na bude rama fa atalaqahu sawadu wa qabbala batnihi sai sawad ya rungume manzo ya rungume cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci cikin nasa ashe shi me yake so wata shi dai ta hadu da watar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya ce masa ma hamalaka ala zalika me yasa kai haka ya kai sawad fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah aradtu an yakuna akhiral ahdi na so ne ya kasance ƙarshen ƙarshen rayuwata domin shi yana ji a jikinsa a wannan yakin za a mi za a kashe shi na so a ce ƙarshen abun da na taɓa a duniya an yi masa jildi julduka hwata ta ta taɓi hwatarka fada'a lahu bi khairin sai manzon Allah ya murmushi yace to Allah ya cika maka burinka haka ko aka yi sawa da yana daga cikin mutum goma sha hudun da aka ne aka kashe wannan shi ake ce ma husnul khatima wannan yana nuna yanda sahabbai suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko shi bugun da manzon Allah ya masa shi ba ya dauke shi bane laihi kawai yayi wata dubara ce dan yami dawa ɗan magana suka ce so mai hana ganin laifi domin son da yake mamman manzo Allah sallallahu bai sa ya ga laihinsa ba amma dai akwai wata bukata da yake so ya cimma wannan kuma shi ake cewa dubara alhila ana gane da kyau ko kuma dubara ta halatta in dai har a cikin gaskiya ne kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtila wa tubtilu batilan fajaiza duk dubarar da zaka idan ka samu wata gaskiya ka samu wata bukata wadda ba ta haramun ba to wannan dubarar ta ne ta halatta ana gane da kyau ko a takaice dai babban darasin da ya kamata mu ɗauka nan shine sam da mun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi Abubakar game da yanda yake son manzon Allah sai yace huwa al-muqaddamu fi nafsi ala nafsi wa ahli baiti wa ahbabi wa khillai yace manzon Allah ina son sahi yanayin da nake son kaina balantana ma iyalina da abokaina balantana ma tarkacen 'yan anguwa ana gane da ke ko wannan shine kenan ɗaya daga cikin sahabbai mata ka ji son manzon Allah mata ba a bar su baya ba wata mata ce aka je wajen yaƙi yaƙin Uhud an dawo daga wajen yaƙi labari ya isko su kamin su manzon Allah su iso akan cewa an ci musulmai da galaba ana gane da ke ko aka ce mata kuma an kashe mijinki ta ce an kashe mishina to manzon Allah ha aka ce mata ke an kashe ma ma'aifinki ta ce manzon Allah ha ke an kashe ɗanki manzon Allah ha an kashe ɗan uwanki yayanki manzon Allah ku bani labari aka ce a manzon Allah yana rata ce ban yarda ba sai na je na ganshi ana zuwa aka nuna mata manzon Allah tana kallon manzon ta ce alhamdulillah kullu musibatin ba'daka jalalun ke godiya ga Allah duk wata musiba in dai bata shahe ka ba duk wanda ta hada to to ba komai bane in ta shahe ka to nan ne musiba take ana gane da kyau ko kun ga yanda sahabbai suke son manzon Allah su haka muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh haka muke son shi to koyi da shin ma yau hala balantana mami balantana ma nuna soyayya a gare shi ko Allah ka shiryar da mu mala yace iqtida iftida'i asra badrin entar da wanda aka kama a yakin badr استشار الرسول أصحابه فيما يفعل بأسرى بدر manzon Allah ya yi shawara da sahabbansa dangane da abin da zai yi ga wanda aka kama a yakin badar fa ashara alaihi umar bi qatlihim sai umar ya ba manzon Allah shawarar a kashe su gaba ɗayansu wa ashara alaihi abubakarin an yubqiyahum shi kuma abubakar ya ba manzon Allah ya ba manzon Allah shawarar manzon Allah ya kyale su wa ya'khudha minhumul fida'a amma sai ya karbi fansa a gare su li yakuna quwwatan lil muslimina ala al mushrikina don wannan fansar da za a amsa ta dukiya ya kasance ƙarin ƙarfi ne ga musulmai akan mushrikai fawafaqa ar-rasul ra'yu abi bakrin sai manzon Allah yayi yarda da ra'ayin abubakar wa amara Allah yuflita ahadun illa bil fida'i sai manzo Allah ya umunni da kada a saki kowa sai in an kawo kudi na fansarsa wa kana min arba'ati alafin ila alfi dirham kuma fansar ta kasance dirhami guda dubu hudu zuwa meke da suna dubu guda ana gane da kyau ko kenan manzo Allah ya yi shawara da Abubakar da Umar yace musu yace Abubakar Umar ya kake gani game da wannan da muka kamo umar ya ce a kashe su duka ana gane da kyau ko shi kuma abubakar ya ce a'a a kyale su sai a karbi fansa dukiyar da za a karba za ta kasance amfani ga musulmai karin karfi a gare su ana gane da kyau ko to sai manzo Allah ya yarda da me da ra'ayin abubakar dan me yasa manzo Allah ya yarda da ra'ayin abubakar domin domin me alqur'ani ma ya gaya muna لقد كان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما توسيين ga mutane ga al'umma shi to tausayin nan nashi sai ya rinjaye sa har ma a ƙasa ya sabka sai manzon Allah sai ya ce inda mitlika ya ababakar mitla ibrahim abubakar misalin shawarar da ka bada misalin kakawar misalin ibrahim ne domin ya ce faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ana gane da ke ku ma'ana ya nemi gafara ga al'ummarsa sai ce wa inna masalaka ya umar masala nuhin kai kun misalin ka umar kawai misalin annabi nuhu ne ya ce rabbi la tazar alal ka alal ardi min al kafirina dayyara ya Allah kada ka bar kafiri ko guda a ban kasa a tarwatsar da su a hallaka su gaba daya kenan dukkanin su dai ba abun zargi bane ko abubakar an kwatanta shi da annabi ibrahim umar ko an kwatanta shi da wa da annabi nuh alaihi salatu wassalam amma al fuqara amma su kuma talakawa ‘yan yaku bayu wanda ba su da wanda zai zai kwanshe su misali ko in kidnapping haka ne ko akwai wanda in sun kama su sai dai a ce musu in kuna so ku yi abin da kuke so da su mu ma ba komi suke a wajenmu ba ana gane da kyau ko to su talakawa wanda ba su da wanda zai hansar su faman yuhsinul qira'ata wal kitaba sai kasance wanda ya iya karatu da rubutu a cikin su a'tahu ar-rasulu asharatan min sibyanil madina manzo Allah yana wakilta masa guda goma daga cikin yaran Madina li yu'allimahum domin ya ilmantar da su wa kana zalika fida'uhu sai wannan ya kasance shine yantar da su domin a lokacin su waɗanda suka iya rubutu da karatu kaɗan ne ana gane da kyau ko duk wanda iya rubutu da karatu a cikin su ana gane da kyau ko to babban arziki ne wannan kin a gare sa to shi yasa su da basu da kuɗi sai aka ce to wanda iya karatu da rubutu ya koya ma mutum goma sai kasance shine ne shine yantar da shi as'ila tambayoyi ma khulasatu ma hadatha baina sawadin war rasul me takaita bayanin abin da ya faru tsakanin sawad da manzon Allah shine ya nemi da abashi hansa a shi kuma dan ya menene dan ya sumbaci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam madha fa'ala ar-rasul bil asra ya manzon Allah ya yi da wanda aka kamo a wajen yaƙi an karɓi wansa ko ayyu ra'ayin wafaka alaihin rasul ra'ayin wa manzon Allah ya aiki na abubakar ko na umar na abubakar bima daftadal fukara da mi manzon Allah da mi aka karɓi fansar talakawa yawwa an karɓi fansarsu ta hanyar su ilmantar da yara darasin da za mu ɗoka shi ne a wannan gabar shi ne i'tina'ur rasuli sallallahu alaihi wasallama bi ta'alimi al-musulmina kula da manzon Allah ya a wajen ilmantar da musulmai ma'ana wannan yana nuna muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da a ce kowa ya iya mi karatu ya iya mi ya iya mi ya iya rubutu dama mu ummatu iqra ne ko farkon abin da ya sabka ga manzon Allah iqra farkon maganar da Allah ya muna alqur'ani iqra da aka ce iqra da wa ake da wa ake manzon Allah ko amma asali manzon Allah ne kawai ake ni kullu hukmin sabata fi haqqi ar-rasuli fayathbutu fi haqqi jami'il ummati tab'an illa bil ikhtisas duk abinda Allah ya ce ma manzon Allah yayi to ana nuhin shi da al'ummarsa ne sai abin da aka ce nasa ne shi kadai ana gane da kyau ko to don saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi a wajen ilmantar da mutane yasa duk wanda bai da abun hansarwa sai a wakilta shi ya ilmantar da mutane kaza yana daga cikin haƙƙin hukuma at-ta'lim ta ilmantar da al'umma ta ɗauki nauyin masu ilmantar da al'umma ta ɗauki nauyin a ilmantar da al'umma wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu domin rayuwa ba ta yi sai da ilimi addini baya yi sai da ilimi Allah madauki suke cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun illama yatadhakkaru ulul albab da wanda yake da karatu da wanda baya da karatu ba su zama ɗaya a wajen Allah madaukakin sarki komai ko yawan ibadar mai ibada mai karatu ya yi shi a wajen Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko yasa Imam Shafi'i yake cewa ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه الجهاقل وإنك وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل كي إلمي كنمي إلمي دومشي إلمي سي أني ميسا أكي سامونسا كما باب وندا أكي أيهوا دا إلمي باين يازوني يكي مي yake koyon ilimi yace wanda yake kowa girma a cikin al'umma babban babban jama'a babban da wanda yake kowa girma a cikin mutane in ba ya da ilimi to dan yaro ne idan masu ilimi suka kewaye sa shine yaro a wannan lokacin yace dan karamin mutane wanda yake kowa karanta a cikin mutane idan ya kasance mai ilimi ne to shine babban su idan aka maido al'amarin ilimi zuwa gare sa ana gane da kyau ko shi yasa wasu jama'a sun zo sun musulunta ana gane da kyau ko suka yi kwanaki ana koyar da su addini da suka tashi tahiyya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to in kun koma gida ɗayan ku yi muku kiran sallah nan ba a ce ba ga wanda zai guda da ya kiran sallah daga cikinku wani ya ummukum akra'ukum likitabillah amma wanda zai muku limanci shine wanda yake ku ilimi da aka zo sai aka fara testing bincike waye kowa ilimi sai aka gano amro bin salama wanda shi kuma lokacin bai wuce shekara bakwai ba ya yi su duka ilimi ana gaya da teku ya haddace abubuwan da su su haddace ba kuma haka suka yi aiki da umarnin manzo Allah suka sa Amr bin Salama gaba shi ya rika ba su sallah dan shekara nawa dan shekara bakwai ana gane da ke ko kai yanzu in mutanen mu ne ka zo ka ga yanda ba ma dan shekara bakwai ba dan shekara goma sha takwas ma wasu suna ganin suna girman kansu zo su yi sallah a ni su yi sallah a bayan shi amma ka jin da sahabban manzo Allah suke kaskantar da kansu yan magana suka ce girman kai rawanin tsiya wannan shine kenan haka kuma suka ce geme baya hana neman ilimi mana tsuhonka komi ko da gemi yana jin ƙasa a wajen yawa ko da geminka kamar hulawa yake ana gaya da kyau ko a wajen hori to dole ka zo kame ka zo ka zamna ka nemi ilimi Allah ka ba mu ikon neman ilimi a darsu sabi darsi na bakwai almashru'at ma'ana wasu abubuwa da aka shar'anta wasu hukunce-hukunce da aka sabunta tahwilul qibla daga cikin wannan za mu ga juyi alƙibla saumu ramadan azumin ramadan zakatul fitr zakar hudda kai zakatul mali zakar dukiya zakatul i salatul idaini sallar idi guda biyu fi sanati saniyati min alhijra a shekara ta biyu ta hijira tahawwalat alqibla alqibla ta juyi min baitul maqdis daga masallacin qudus ilal ka'aba zuwa ga kallon ka'aba ba'da an zalla almuslimuna yastaqbiluna baital maqdis 16 shahran bayan musulmai sun yi wata 16 suna kallon masallacin Qudus ana gane da kyau ko kinan a wannan shekarar ce aka juyi alqibla daga kallon me yake da suna baitul maqdis aka koma zuwa kallon me masallacin Qudus tafsiri mun yi bayani mai faɗi akan wannan mas'alar wa fi shahri sha'ban awjaba Allah sawma ramadan 'ala al-muslimina kuma a watan sha'ban ne na wannan shekarar Allah ya wajabta azumin ramadana akan musulmai wannan dai watan da muke mi da muke a cikin sa ko li yazuqa as-sa'imu shiddat al-ju'i wal 'atash dan saboda mai azumi ya dandani tsananin yunwa da kishirwa fatalina nafsuhu sai rayuwarsa ta yi laushi wa ya tahazzaba khuluquhu kuma ɗabi'unsa su gyaru fa yashula alaihi bazlus sadakat sai yayi sauki a gare sa bayar da sadaka yin sadaka ya kace yin sadaka ma'ana yin ibadu ana gane da kyau ko shi sa wani mai hikima yake cewa as-sawmu madrasatu ta'affufi wat-tuqa wa taqarubul bu'ada'i wal aqrabi shi azumi wata makaranta ce ta koyar da takawa da kyaukyawan ɗabi'u duk wanda azumi har ya wuce bai koyi wata ɗabi'a ba wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'unsa munana ba su canza ba to ya dibi azuminsa ana gaya da kyau ko mala ya ce wa fiha aujaba Allahu zakatal fitri a cikin wannan shekarar ce aka wajabta zakar hudda kai me ake ce ma zakar hudda kai hiya sadaqatun tajibu bil fitr min ramadan ita ce zakar da ake hudawa idan aka ga watan ramadan idan aka ga watan shawwal azumi ya kare wannan abin da ake hudawa zakar hudda kai in ji hausawa zakar kono suna cewa zakar kono kuma suna cewa zakar zakar hudda kai kuma wannan fassarar ta yana da muhimmanci don me suke nuni da zakar hudda kai in aka hudda maka wannan zakar ko in ka hudda wannan zakar to duk kuskuren da kai lokacin da kake dauke da azumi wani na kaso da aka samu wannan zakar za ta ne za ta yi da kenan ta hudda maka kanka ta hudda ka daga cikin wani laifukan da kai a lokacin ramadan ana gane da kyau ko na ya ce rahmatan bil fuqara'i wal masakin kuma an fallanta wannan zakar don ta kasance rahama ga mabukata da miskinai wad du'afa'i da kuma masu rauni ana gane da kyau ko an san miskini al miskinu huwa man laysa indahu ma yakfi ma yakfihi wa iyaluhu wanda ake ma miskini shine wanda abin da ke gare shi bai isar shi da iyalinsa kenan miskini shine mai iyali kai kasurgumin kato ba a ce maka miskini ana gane da ko sai da a ce maka rago mai iyali shine ake cewa miskini talaka dan shi an san ba nauyin kansa bane kawai ke akansa ana gane da kyau ko shine yan magana suke cewa ci da kai ba kwazo bane don don ne sai ka ci da kanka abinda ake ce ma kwazo shine kana da iyali kame ka ci yadda su amma dan ka ci da kanka ai dole ne ka ci da kanka to in baka ci da kanka ba wani ci da ka shine suka ce ci da kai ba kwazo bane dole ne amma kuma ci da ci da wasu ha ci da iyali ba menene kwazo ne ala kai da jago kenan kai tuzuru ba a ce maka miskini sai da a ce maka raggo ala kai da jago wallahi shine kenan kenan da kanka kana ci da kanka ce ai ina da kokari ma tunda tunda ina ci da kaina aikin banza to kakka ci da kanka ka Allah gane da ke ko wannan shi ne kenan wadda a fa'ida masu rauni wasaddan lihajatihim kuma don saboda meke da suna tare musu bukatarsu ta ranar idi wani idkali sururi alaihim kuma don saboda sanya farin ciki akan a gare su a ranar sallah ma'ana miskinai da fakirai banda su tuzurai ana gane da ke ko wa fiha aujaba zakatal amwali kuma a wannan shekarar ce Allah ya farlanta zakar dukiya wa a halin asnafis samaniya da kuma bayar da ita ga nau'in mutanen nan guda takwas da aka ambata alkur'ani litadumal mahabbatu bainal aghniya'i wal fuqara dan saboda soyayya ta wanzu a tsakanin mawadata da matalauta fayata'awanu sai su rika taimakon juna wa yatanasaru kuma su rika ba juna nasara wa yantazimal amnu kuma kwanciyar hankali da aminci yaɗu a cikin al'umma ma'ana wannan ita ce manufa ta me ta zakka zakka hidda zakka yana sa soyayya tsakanin talakawa da me da masu kuɗi in ba ka badawa ba a sanka ana ga mai kyau ko wannan shine kenan amma bayarwa sai ka ga duk wanda kake ba za ka ga yana son ka shine wani mai hikima yake cewa hadayan nasu ba'dihum li ba'din hadayan nasu ba'duhum li ba'din subhanallah tuwaffiru fi qulubihim alwasala wa tazra'u fi alqulubi hawan wa wuddan wa taksuka almahabata wal jalala yace kyautar da mutane za su rika yi ma junan su yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin su kuma shi duk wanda yake badawa zai yi ƙwarjini a idan mutane ana gane da kyau ko yanzu samari ne suke a fada a anguwarsu akwai wasu masu kuɗi guda biyu wannan duk in ya hoto sai ya ba dala ɗari ta shayi wannan kuma bakin shi gaisuwa in ma an yi sa'a mai gaida wanne yanzu wane ne in mota shi ta yi za a ta yi a wanke mashi mai ba da ɗari ɗari ko kuma mai gaisuwa kawai mai ba da ɗari ɗari in ɗan shi ma aka ga ya hoto sai ya nasu kai ɗan gidan alajuwa in wance ne ka kin washe ƙara biki ala gaya da ke ku haushin alajin suke yi don ne don bai sake ala gaya da ke ku akwai wani karin bagana suka ce talaka komi daɗinka da shi ranar biki kun bata talaka komi daɗinka da shi ranar biki kun bata me suke nufi da wannan duk wanda yake biki da Allah yana son gudunmuwa ko bai so in ka yi biki duk wanda bai baka ba za ka shi kana ɗanyen haushe-haushen shi sai Allah ya maka gandakatar da zuciya mai kyau ana gane da kyau ko to shine aka ce tallaka komi dadin ka da shi ranar biki ranar biki kun me kun baka dan saboda shi ba zai bada wani abu ba shi kuma a wajen biki mai badawa da shi aka yi ko wannan shine kenan a takaice dai yana nuna mana muhimmancin ni badawa kyauta a tsakanin mutane mafi yancin mutane sun aza kyauta sai kana da mai yawa da zaka dan abin da ke gare ka shine zaka badawa ana gane kyauta ba ta karanci ana gane da kyau wannan shi ne kenan malam ya ce wa fi hasan na salata da idai ne a wannan shekarar ce aka sunanta sallar idi guda biyu li ya tamakkana abna'ul baladi alwahid min al-ijtima don saboda mutanen da suke gari guda su tattaru ana gane da kyau ko fi yau mai idil fitri wa idil adha a ranaku na sallah karama da kuma sallah babba mata ta hawwalat alqiblatu ila alka'ba yaushe ne alqibla ta juye zuwa ka'aba yawwa a sana ta biyu ko mata wajaba mata wajaba sawm yaushe ne aka wajabta azumi shekara dai ta biyu ko a cikin sha'ban mata wajabat zakatul fitr yaushe ne aka wajabta zakar hudda kai a wannan shekarar dai ko mata wajabat zakatul amal yaushe ne aka wajabta zakata dukiya a wannan shekara dai mata sunnat salatul idi yaushe aka sunnanta sallah ta idi guda biyu a wannan shekarar dai ne ana gane da kyau ko darasin da zamu doka a wannan gabar shine i'tina'ullahi ta'ala bi ibadihi yanda Allah ya damu ya kula da mi ya kula da bayinsa Abin da zai nuna mana yadda Allah ya kula da mu shine Allah ya kula da mu hatta da lahiyar mu Allah ya kula da ita don kula da lahiyar mu ne Allah ya fallanta mana azumi domin shi azumi daga cikin amfaninsa yana ƙara garkuwar jiki ana gane da ke ko domin shi ciki ana gane da ke ko yan magana suka ce baitul da'i ne ma'ana gidan cututtuka ne kayi shekara kayi wata goma sha ɗaya kana zuba mishi sai aka ce to bari a yi wata guda shi kuma a yi vidan shi a yi yaso ana gaya mai ko ma'ana duk wannan da ta taru a wannan lokacin duka sai dalilin azumin nan sai ta ne sai ta tafi al'imamu shafi yake cewa salafun hunna muhlikatul anami wada'iyatu sahihi ila siqami yace dawamu manamatin wa dawamu wat'in wa idkhalu at-ta'ami ala at-ta'ami ya ce abubuwa guda biyu a cikinsu ne halakar mutane suke wannan abubuwan guda biyu mafi yawancin ciwace-ciwace ta hanyar su ne suke zuwa ya ce na farko da wamu manamatin yawan kwana kamar kasa kun san kasa ko wata matijiya ce wadda ke watanni tana kwana amma in ta tashi kuma akwai bala'i ana gaya da kyau ko to yawan kwana yana shayo cuta abu na gaba dawamu wat'in shine yawan saduwa ta aure ana gane ke ko to in ma mun ce ta aure mai sauki ma to akwai wanda ba ta aure ba suke yi to in ya yawaita shi ma matsala ne ka san in dadi yawa kashi yake ko to na uku shine idkhalu ta'ami ala ta'ami ma'ana yawanci to dan Allah madaukakin sarki ya kare mu da wannan cutar sai fallanta mu na me wannan azumi ana gane da ke ko wannan shine kenan kula da Allah mulkin sarki ba bayi mala yace khulasatu sanatu thaniya wannan shine na karshe kenan takaitawar abubuwan da suka faru a shekara ta nawa ta biyu fi sanati thaniyati a shekara ta biyu hadasat ghazwatu waddan yakin waddan ya afku wa buwat da kuma yakin buwat wal ushayrati wa badrin al ula wa qarqarati al kadri ولم يكن في الجميع حرب gabaɗayan su ba a yaki a ciki ba wa fiha hadasat ghazwatu badr al-kubra a wannan shekarar da ne yakin badr bai abku id kharaja ar-rasul liya'tarida id kharaja ar-rasul liya'tarida ira li-quraish domin manzo Allah ya huta dan ya tare wasu fatake na Qurayshawa wa ma'ahu 313 rajulan tare da shi akwai mutum dubu akwai mutum 313 ولما علمت قريش بخروجه لوكسن قريش suka san hutarsa arsalat 650 rajulan sun tura mutum nawa 600 mhm mutum 60 300 ko 900 950 kenan dubu ba biyar nan 600 suka ce ko kuskure ne 900 ne na mutum dubu ba 50 faƙatalahum ar-rasul sai manzon Allah ya yaƙe su hatta hazamu har sai da suka mikil suna suka me za a cewa suka tarwatse go wa qutila minhum 70 wa usira 70 aka kashe mutum 70 aka kama 70 wa lam yuqtal min al-muslimina illa 14 rajulan a cikin musulmai ba a kashe ba in ba mutum 14 ba wa kad hattama ar-rasul al-fida' ala al-aghniya manzon Allah kuma ya dora honsa akan mawadata faqtadathum quraish sai quraishawa suka suka hunsar da su amma alfuqara amma amma talakawa fa fida'uhum ta'limu sibyan almadina hunsar su shine koyar da yara na madina alqira'ata wal kitaba karatu da rubutu wa fi hadhihi sanati hadathat ghazwatu bani bani qaynuqa a wannan shekarar ce yakin banu qaynuqa ya abku wa hum qaumun min yahudil madina su qaynuqa kinan wasu mutane daga cikin mutanen madina khanul ahda wanda suka saba alkawali fahasarahum ar-rasul sai manzo Allah ya kewaye su wa taradahum min al-madina ya kore su daga madina wa fiha tahawwalat al-qibla a wannan shekarar da yace al-qibla aka juyar da ita min baitul maqdis ila al-ka'ba daga masallacin qudus zuwa ka'ba wa furida sawm ramadan kuma aka fallanta azumin ramadan wa zakatul fitr da zakar hudda kai wa zakatul amwali da zakar kono wa sunnat salatul idain aka sunnanta sallar idi guda biyu wa tazawwaja aliyun bi fatima kuma a wannan shekarar ce ali ya auri fatima ali ba da kai muke ba ana gane da kyau ko ba da kai muke ba linzami ya yi ma bakin kaza yawa ake takumi ne ne wa umaru wa umruhu 21 sana yana ɗin shekara 21 to kun ji ali da shekara 21 ya aure kina yan shekara 21 ba ku yi aure ba a kama jiki wa umruha 15 sana ita kuma yan shekara 15 to kai lattizo da aka hudu neman yarka aure yan shekara 15 ga wanda yi ka daraja ya aurar da yasa shekara 10 na sha nawa 15 kuma yan shekara 15 kin nan sun iya soyayya ana gane da kyau ko wata ma za ta yi ɗauko maka magana da shekara 15 kenan in miji ya hutu baka aurar da ita ba to wani yana iya aure ta ba tare da an kulla aure ba wafiha dakala rasulu bi aisha kuma a wannan shekarar ce manzo Allah ya shiga da aisha ma'ana akai akai akai mata baiko in shi hausawa na'am wasinnuha idzaka tis'u sanawati a lokacin tana da shekara tara wa fi hadhihi sanati tuwfiyat ruqayyah bint rasul kuma a wannan shekarar ce ruqayya ir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu rahimahallahu ta'ala wa iyana idza sirna ila ma sarat ilayhi wannan shine takaitan darasi na biyu to anan zamu ce laihin dadi karewa ba na wannan satin ba kuma kawai domin ina kyautu zaton wannan shine darasin mu na karshe sai bayan ramadan ana gane ku to dalili kuma dai zamu yi balaguro ran ran laraba kamar yadda muku bayani akwai wasu samari da suka gina masallaci a garin takanammat cikin irishin kintawa to a can za mu shi ni zan shagoranci buɗe masallaci to kenan alhamis babu karatu to bayan shi kuma in mun dawo ina so mu ɗauki hutu to da dama dole a cikin ramadan ba za mu yi karatu ba to ina so in samu ɗan hutu akwai wasu ayyuka da nake so in kammala kenan shi yasa zan ce karatunmu dai na sira kenan za mu tsaina sai bayan mi sai allah nuna muna bayan ramadan Allah ya haɗa mu da alkhairi wannan shi ne kenan kuma muna neman afuwa mai yiwa kuma ba za mu sake haɗuwa ba inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna kuma albishirin ku littahi na hikimar magana a cikin karin magana ya kusa idawa jiye jiyen nan na kammala na kammala yanzu abin da ya saura shine fahris ma'ana da ake kira shi sonar ko yawa tablo da maciyar shi kadai ne saura littafin zai hito insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah